الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu a wannan lokaci takaitacce domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabu tauhid wallafar babban malami na musulunci shekul islam mujaddiduddin محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمة الله عليه a cikin wannan masallaci namu mai albarka masjidul tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala mun gama karatu cikin baban da yake yi mana bayani game da fadar ubangiji ta'ala da ya ce a fa'aminu makarallahi fala ya amanu makarallahi illa alqaumul khasirun wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan babi na gaba na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim babu min al-iman billahi as-sabr ala aqdarillah wa qawlillahi ta'ala wa man yu'min billahi yahdi qalbahu قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم
باب wannan babi zai yi mana bayani dangane da cewa minal imani billahi wato yana daga cikin imani ga ubangiji subhanahu wata'ala as-sabru ala aqdarillahi bawan Allah musulmi ya doki hakuri akan abubuwa waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara za su faru akan shi idan wannan abun suka faru akan shi wato yana daga cikin imani rukuni daga cikin rukunai na imani yin imani da ƙaddara wato idan ya zamanto bawan Allah musulmi yana kashin haƙuri yana firkici lokacin da musiba ko wata matsala ta faru da shi yana nuna cewa wannan abin shi bai yarda da shi ba to yana inkarin ƙaddara ne yana korewa kaddara ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara za ta faru da shi tun kafin wato Allah subhanahu wa ta'ala ya hadatta sammai da kasai da shekara dubu hamsin da kuma faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce wa man yu'min billahi wato dukkan wanda ya imani da kaddara ta Ubangiji dukkan wanda ya ba da gaskiya ya yi imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara a kan shi shine yake faruwa da shi ya haɗe ƙalbahu. To, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai shiryar da zuciyar shi lokacin da wannan matsala ta faru da shi, a ga cewa imani ya mamaye zuciyar shi ba za a gane wannan matsala ta faru da shi ba. Wannan shi ne wato sakamakon dukkan mutumin da ya imani da kaddara. Idan muka yi imani da kaddara, duk wata musiba da za ta faru a kanmu za mu ganta jalal ce wato mai sauƙi ce saboda mun tabbata wannan abin da ya faru da mumin indin lahi ne ɗan adam yana zamantowa sababi ne amma ba shi ne ya zo da wannan abin ba allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaddara ƙabla an ya khluƙa samawati wal arda bi hamsina alfa sana kullu ma yusibul insan dukkan abin da zai samu ɗan adam to ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya rubuta wannan abin tun kafin ya halitta sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin kamar yadda hadithin abdullahi ibn amr ibn al-as wanda yana cikin sayo muslim ya tabbatar to lokacin da bawa musiba ta faru da shi sai imani da wannan kaddara ce Allah ta'ala ya kaddara zai faru da shi wannan abin to sai Allah ta'ala ya shiryar da zuciyar shi ta hanyar ya dora wa wannan zuciyar tashi juriya da danniya da nutsuwa sai azkaru zaka je yana ta tashi daga bakinsa yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha sai ga cewa daga ƙarshe kuma wannan musiba da ta zo ta fada mishi in banda na kusa da shi waɗanda za su gane cewa ma wannan musiba ta faru da shi sai 'yan kusa da shi wanda suke nagak ɗin shi amma 'yan nesa za su ce mu musamman ma alhaji ya taɓa karyar arziki saboda ya yi imani da cewa wanda ya ɗora shi shine ya karya shi kuma hallo shi zai sake ɗora shi ɗorin da in aka ɗora ba wani zancen ka yi ɗingi shi ko wani abu cikin tafiya ƙala alƙama alƙama ibn waqas al-laifi ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai wanda yana ɗaya daga cikin ɗalibai na Umar ɗan Khattab. Alƙama ya ce wannan huwar rajulu tusibuhul musibatu wato shine mutumin da musiba ta faru da shi musiba ta same shi a karan kanshi ko a cikin 'ya'yan shi ko a cikin dukiyarsa fa ya'lamu annaha min indillahi kuma ya san cewa wannan musiba da ta faru da shi ta zo mishi ne daga wajen Allah haka Allah ta'ala ya kaddara al'imanu bil qadar haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara dama ko ya yaushe wannan abin da ya faru sai ya faru a wannan rana haka Allah ya kaddara fa yarda sai ya yarda da wannan musiba da ta faru da shi ba akan shi aka fara ba wa yusallimu sannan kuma ya meka wuya ga hukunci na ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan akan shi wannan ayar ta sauka haka al'imamu alkama ya fassara wannan ayar duba da cewa tafsirin wannan ayar a haka shine ya dace da baban nan namu. Na'am.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت Na'am. Wafi sahihi Muslim ya tabbata cikin sahihu Muslim daga hadisin Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhar Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Abu Huraira ya ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ithnatani wato dangin tadodi guda biyu waɗansu halaye guda biyu finnasi waɗanda suke yaɗuwa a cikin mutane. huma bihim kufurun wato waɗannan tadodi guda biyu daga cikinsu a cikinsu akwai wato aiki wanda yake na kafirci aiki wanda yake na butulcewa ubangiji subhanahu wata'ala wato waɗannan tadodin guda biyu huma bihim wannan alba'u waɗansu daga cikin malamai suka ce minci saboda dama huruful jarri ya tanawa bani wani yana shiga gurin wani za ka zo da ba'un kana nufin allamu za ka zo da ba'un kana nufin alfa'u za ka zo da alfa'u kana nufin alba'u wa ya khirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a wa ya khirruna alal azqani an gane da kyau to waɗansu daga cikin malamai suka ce huma bihim kufrun ma'ana huma wato waɗannan tadodin guda biyu fihim kufrun wato a cikin yin ta'amuli da su akwai butulcewa ni'imar ubangiji subhanahu wata'ala mun gane da kyau saboda alba'u tana zawa da ma'anar fi kamar yadda a fi din tana zawa da ma'anar alba'u uzzibatin ra'atun fi hirratin habasataha wato an azabtar da wata mata a cikin wuta fi hirratin ma'ana bi sababi hirratin saboda mage saboda kyanwa wanda ta daure ta a cikin gidanta ita bata sake ta ba ta je ta ci abinci a titi ita kuma bata kama ta abinci ba abba'anu fin nasab ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce tada ta farko ita ce abba'anu fin nasab suka a cikin dangantaka ta mutane dangantaka ta mutane ka soki nasabar bawa ka soki nasabar ɗan uwanka ka ce ai wani gidansu dukkan gidansu mutanen banza ne la'alla kuma fa inda za a samu mutum ɗaya cikin gidansu wanda na kirki ne kaga baka kyauta a kanka ba saboda al'umumi idan kai ta amimi shi yasa ta amimi yake da matsala ka ce dukkan gidansu wani mutanen banza ne duk wanda za ka yi mu'amala da shi sai ka mai Allah wade la'alla kai kuma cikin gidansu wanda kuka yi mu'amala da su ba su wuce kashi ɗaya cikin biyar ɗin gidansu ba amma ga baki ɗaya ka kore kirki daga sauran waɗannan mutanen wanda ba ka yi mu'amala da su ba la'alla su kuma sun ma fi ka nagarta sun ma fi waɗanda kake mu'amala da su nagarta duk wanda za ka tsarkake cikin mu'amalar da kake da su sun fi su nagarta amma ka yi jam'i ka ce dukkaninsu mutanen banza ne wani za ka ga irin waɗannan abubuwan Allah ta'ala ya jarrabe shi da su za ga ya ce gidanku ka gaji zalunci daga wajen babanka shi ma daga wajen baban shi ya gada mamarka ya wace ya wace ya mata yawa ta ci bashin mutane ba ta badawa haka ai ita ma wannan mamar ta haka ta gada daga wajenta da sauransu gabaki ɗaya ya muku rusau in ya baje ku to ba wanda zai zo ya sace wani gina ku kuma saboda abin da ya bai kyauta ba to wannan ɗaya ne daga cikin ayyuka waɗanda suke bayarwa zuwa ga butulcewa ni'imar ubangiji idan ka ga wani aibu a ɗan uwanka a tattare da ɗan uwanka musulmi idan ka ka ce mata ke idona walinnasi a'yun mutane su ma suna da idanuwa dan menene ni ba za ki nuna min aibu na ba sai dai ki hango min aibun mutane ka gaya mata haka nan ce to ai in matsala ce mu ma a gidanmu muna da yanda a gidan suwa ne ake da matsala akwai mutanen kirki akwai na banza mu a gidanmu akwai na kirki akwai na banza la'alla na banzar ba su bayyana bane a gare ni amma a titi akwai waɗanda suke musu kallon mutanen banza mun gane da yau wanni ya hatu alal mayyit sai kuma wato halayya ta biyu shine anniyahatu alal mayyit daga murya da kururuwa ta musiba lokacin da mutum aka mai mutuwa idan aka yi wa mutum mutuwa ya yi kuka kuka wanda yake haɗe da kururuwa wanda wannan an fi samun shi a wajen ɓangaren mata shi ya sa ma'aiki a cikin hadisi na abu malikin al'ashari a abu amirin al'ashari yake cewa anna'ihatu idza lam tatub tuqamu yawmal qiyamati qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa alaiha sirbalun min qadranin wa dir'un min jarbin min jarabin mun karanta shi cikin hadisin da ya gabata na'am
ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية
ولهما ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga Abdullahi dan Mas'ud hadisi ne marfu'i zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce man darabal hududa dukkan wanda ya doki kundukukukinsa lokacin da musiba ta faru da shi dukkan wanda ya maru kumcinsa idan aka ce alhudud jam'i ne na alhaddu mun gane da kyau wato alhaddu shine kundukukuki nan to kuma sai a fassara shi da huska nan kumci da nan to ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce dukkan mutumin da ya kwantsa mai huskar shi da mari saboda musiba ta faru a kan shi yadda ba ya kwaɗe ta da mari wa shakkal juyuba da kuma dukkan mutumin da ya tsaga wuyan rigarsa saboda musiba ta faru da shi aka ce mishi wani hoya mutuci inda kawai haka ke gabaki daya sai da ya alkyabba mun gane da kyau shi ba limamin ba amma gashi da alkyabba wada abi da awal jahiliyati ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce kuma ya yi katobara da irin katobara ta lokacin jahiliya iri yadda a lokacin jahiliya idan mutum ya rasu a ce waya waila wayo kai cona wayo babban gawanmu ya faɗi ya rasu wayo inuwar da muke shiga ƙarƙashinta muna hutawa ta rasu da sauransu wato wannan suna nuni akan cewa wai shi wanda ya faɗi ya rasun shine mafakarsu ana lamal ja wa laman ja minka illa ilaika to su kuma suna ganin cewa wannan wanda ya faɗi ya rasun shine majinginansu to wannan duka ka tobara ce ta lokacin jahiliya a lokacin jahiliya ne ake wannan abu amma a yanzu da musulunci ya zo saboda dama ka karanta kullu nafsin za'iqatul maut ka san kowane ne daga cikinku sai ya faɗi ya rasu yanda ba a aihe ku ba lokaci ɗaya ba lallai ba ne ku koma ga Allah lokaci ɗaya dole ɗaya daga cikinku sai ya riga ɗaya mun gane da kyau to kai imani da wannan lokacin da ya faɗi ya rasu in shi yake ciyar da kai yake maka komai da komai to la'alla idan ka yi addu'ar wannan wanda ta tabbata ga dukkan wanda musiba ta faru da shi wannan addu'ar to kana da yakinin cewa za ka samu wanda ya fi shi alheri Allah ta'ala ne ya faɗa haka mun gane da kyau ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce dukkan wanda ya faɗa haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi lada mai girma akan musibar da ta faru da shi sannan kuma sai Allah ta'ala ya musanya mai abin da shine mafi alkhairi a gare shi sama da abin da ya bari din hadisin ummu salama yana cikin sahihu muslim mun gane da kyau to maza Allah ce laysa minna duk wanda ya waɗannan abubuwan baya daga cikin mu mutanen kirki baya daga cikin mu waɗanda za mu shiga aljanna kai tsaye baya daga cikin waɗanda suke yin koyi da abin da na koyar da sahabbai na akai na'am وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة na'am wa an Anas ya tabbata daga Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi Anas dan Malik yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace idza arada Allah bi abdihi alkhaira idan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nufin alkhairi ga bawansa ajjala lahu al'uqubata fid dunya Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gaggauta uquba ga wannan bawan nasa tun a wannan gida na duniya. Wato Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tajarrabarsa da rashin lafiya ka gabe su ba shi da ƙoshin lafiya. Yau rashin lafiya, gobe rashin lafiya, idan ka ga ya samu lafiya sati biyu sati uku hallo in ya kamu da wata rashin lafiyar ka ce kai wani lamarin shi sai a hankali. Kaga Allah ya jarrabe shi wani lokacin da mura. wani lokacin da ciwon kai wani lokacin da ciwon ciki wani lokacin a ce ya yi hatsari wani lokacin ka ji an ce matar shi ce ba ta da lafiya wani lokacin 'ya'yan shi shi dai da kowane lokaci in ka gan shi in shi lafiyan shi kalau to kana bincika a cikin family dinsa ya ka samu wani ba shi da lafiya kullum ba a cikin kwanciyar hankali yake ba to wannan bawan Allah ta'ala yana nufin shi da alkhairi saboda abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake tanada mishi a aljanna abu ne wanda yake mai girma kuma aikin shi na alheri ba zai kai ya same shi ba to sai Allah ta'ala ya jarrabe shi da waɗannan abubuwa rashin lafiya kamajika laulayi da sauransu shikenan sai ya zamanto ya tashi a tutar babu ba shi da komai na laifi mun gane da kyau sai ya zamanto yanzu sai darajat hum darajatun indallahi ga daraja ta haƙuri da ya samu inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin ga alfara'id wanda ya tayi ga annawafil zai zama ya tafi lahira kai kana ganin ka ga kada alqur'ani ga kada hadisi ga kada qiyamulaili amma kuma ka ganshi a can sama ka ce kai tilka badazul anbiya ila yablugu ahadun ghayru a ce a wallazi nafsi bi yadihi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin mun gane da kyau wa idza arada Allahu bi abdihi sharra ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce idan ubangiji subhanahu ta'ala yana nufin kishiyar alkhairi ga bawansa ya zamanto Allah tabaraka wata'ala wannan bawan nasa yana mushi bakalkashiya to amsaka anhu ubangiji subhanahu ta'ala sai ya rike mai kan sai ya rike wa shi wannan bawan nashi kan ya dinga wasa da wutsiya bizambihi saboda wannan laifuffukan da yake aikatawa Allah ta'ala sai ya mishi talala ne kamar sake mun gane abin da ake cewa talala ne kamar sake irin in kana da akuya kana so ka yi ta yi kiwo a wani cikin wani shimge sai ka mata zarara mai tsawo ka samu igiya wanda ta kai kamar misali gaba goma mun gane da kyau idan ka ɗaura mata a ƙawarta sakata ta tafi ko ina inda ya tsininta yana hannunka ita igiyar lokacin da ka tashi kama ita wannan akuyar ba tashi ba za ka yi da gadon ka je ka kamo ta ta baka wahala igiyar da take hannunka kawai ita za ka janyo ƙiƙiƙi har ta iso gurin ka ita akuyar to haka Allah ta'ala yake yi wa bawa mun gane da kyau idan bawa tantiri ne to haka Allah yake mishi shikenan sai ta buɗa mishi ce a mu ba ma rashin lafiya in ka ga nayi rashin lafiya to wallahi kai in ka ga lafiyar da ni na ga rabona da a ce ma nayi rashin lafiyar da za a ce na na kai awa ɗaya ma ina cikin wani yanayi na fi shekara biyar to wannan akwai wata matsala tsakanin shi da Allah lafiya garas ka ji ka kullum wata rana ma yake alaihi salatu wassalam wani cikin sahabbai yana zaune sai wani ya zo ya yi wa ma'aiki tambaya hadith yana cikin musnad ya ce to ya gaya mishi alamar ɗan aljanna da ɗan wuta sai manzo Allah yake ce mishi hal akhadhatka ummu bildamin qaddu tunda kake mahaifiyar mildam ta taba kama ka sai me ummu mildam sai ciwon kai ka taba yin ciwon kai yace a ce to ka taba yin zazzabi yace a Allah ce to duk wanda yake so ya ga dan wuta ya zo gashi na ashe wannan ji an bishi ruso ba eh to mun gane da kyau rashin lafiya ita ma wannan alama ce daga cikin cewa lallai kai din mumini ne ka ƙara godewa Allah lokacin da kake cikin rashin lafiya yanda zunubanka suke zuba daga jikinka kamar yadda a lokacin da ake cikin guguwa in ta je ta kan bishiya wanda take bushashiya yanda take kalkaɗe ta da kyau to haka zunubanka suke ta zuba daga jikinka haka ma'aiki ya faɗa Maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ce amsaka anhu bi zambihi Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana riƙewa wannan bawan wato riƙe mai kan yi ta wasa da wutsiya saboda laifin da yake aikatawa hatta yuwa fiye bihi yau malƙiyamati har dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa kai ta mai da sakamakon aikin shi wanda yake na asha wannan laifuffukan da ya aikata a wannan gida na duniya za ka yi ta mai sakamako wanda yake cikakke ranar tashin alkiyama shi ke da layo gadiru sagira ta wula kabirata a ce kaje guri kaza kaje guri kaza kaje guri kaza ko ce yi mu taba jarrabar ka da rashin lafiya ba balanta da ka yi isu jibari da hailala ce kware allah an yi haka ya ce to ga laifuffukan kanan ba waɗansu mukafira ta da ka aikata ya kusa yadda za ku yi da su na'am وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي
Anas ɗan Malik ya ce ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce inna izamar jaza'i wato haƙiƙa girman sakamako yana zauwa bawa ne ma izamil bala'i tare da girman musibar da Allah ta'ala ya dora mashi wato ajruka bi qadari nasabika ladan da zaka samu a lahira gulgudan wahalar da ka sha a duniya shi yasa waɗanda suka fi kowa haɗuwa da ƙalubale cikin bayin Allah a wannan gida na duniya su ne annabawa mun gane da kyau ashaddun nasi bala'an al'ambiya'u tsummal amsalu fal amsal to maza Allah ce haƙiƙa girman sakamako wanda bawa zai samu a gobe kiyama yana haɗuwa ne tare da girman bala'i a wannan gida na duniya da Allah ta'ala ya mushi girman jarrabawa da Allah ta'ala maka a wannan gida na duniya wani za ka ga gashi na lafiyar shi kalau mutumin kirki ne kiyamun lele yake komai yana yi ba shi da matsalar komai amma kuma Allah ta'ala ya jarrabe shi da mace ta banza kaga wannan jarraba ce mai girma fa kana tubkawa ana warwarewa kai ka kawo ka sa sunna tv amma kana fita a sa arewa ka zo ka ka kawo wa'azi ka sa kana fita ka ji an sa kiɗa ka yi kaza kana fita kawai kana tubkawa ana warwarewa mun gane da kyau kuma Allah ta'ala ya jarrabe ka da santa ina ga mun karanta cikin bulugul marami ko a cikin babul li'ani a karatun mu na je mun karanta mun gane to sai ya zama to jarrabar ka kai daga nan za ta zo ta shikenan Allah ya kyale ka lafiyar ka kalauga ka nan matar ka ta gari ce abakan ka na gari ne amma kuma Allah ta'ala ya kaddara cikin ƴaƴanka ka fito wani ɗaya ya fito tantiri wanda hal tsoron shi kake kuma ba inda ka iya wallahi addu'ar kayi komai kayi kuma kayi imani da kaddara haka Allah ya kaddara wannan daga nan jarrabawar ka za ta zo ta ka dauki hakuri ka yi ta addu'a sai ka zo za ka rufe gida karfe goma da dare a ce wani bai zo shi ba ka hudo moto ka je ka gidan abokan shi can can can can sai ka ka gida goma ka kai har sha ɗaya kai ma kana yawo neman shi ka ɓata litir biyu ka zo ka ce wai bai zo a ce bai zo shi ba wallahi ka huto kana da ya kohar gida can an jima ka ganshi da shi da abokan shi tonawa sai da safe kaka baka yi mai zuji bari baka yi lala baka yi makaratu ba amma ka ja ce tona wa sai da sami gobe mu hada a yi kwallo sai ka rasa yadda za ka yi to wannan shi ma yana daga cikin albala mun gane da kyau don waɗansu abubuwa da za su samu bawa to ya rungume shi da hannu biyu kuma ya ta gaya wa Allah ba abin da ya fi ƙarfin addu'a wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala idan yana son waɗansu mutane ibtalahum to Allah ta'ala sai ya jarrabe su imma da alkhairi imma da kishiyarsa kamar yadda Allah ya ce wa nabluukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'una mun gane kyau faman radiya falahu ar-ridha ubangiji su ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce dukkan wanda ya yarda da wannan jarrabawar da Allah ta'ala ya mishi yarda da cewa lalle wannan shekun ne min indillahi la min indil bashar to falahu ridha zai samu yarda shi ma daga wajen Allah shi ma Allah ta'ala zai yarda da shi zai zama to cikin radiyallahu anhum wa radu anhu wa man sakhita dukkan wanda ya damu yayi hushi ya bata rai saboda wannan jarrabawa da Allah ya mishi Allah kuma yanzu haka zaka saka rayuwata da ina rayuwa kullum in sa biyar in murje goma amma yanzu na koma sai dai in sa uku in murje ɗaya in gane da kyau ba zan can ka murje saboda uku ba ne da Allah haka za ka mai da rayuwata ga wane da wane da wane wanda duk na fi su kwanaki na fi su karatu na fi su kaza amma ka yalwata musu rayuwarsu rayuwarsu ta zamanto mai daɗi ce amma ni kuma ja'alta a shi kaddan kaddan ka sanya rayuwata wahala kawai Allah dai ba dai a gani a cikin wannan ai ka bata rai Allah ba ka tambaye shi ya me yasa rayuwarka ta zama haka idan ka yarda ka yi imani da kaddara ka tabbatar da cewa lalle da Allah ya ce inna ma fa inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra ka tabbatar da haka to lalle ko ya ni yaushe sai ka samu nasara wa man sakhita dukkan wanda ya hushi falahu sukhudu wato fushi ya tabbata a gare shi ma sai ya zamanto Allah ta'ala ya mu'amalance shi da mu'amalar da ya mu'amalanci Allah yasa a kullum kamar yadda ma'aike alaihi salatu wassalam yake faɗa shine idan bawa yana so ya gane matsayin shi a wajen Allah to shine ya ga yaya Allah ta'ala yake da matsayi a wajen shi wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya inganta shi ya hassana shi ya kyautata shi kenan na'am فيه مسائل الأولى تفسير آية التغابن الثانية أن هذا من الإيمان بالله الثالثة الطعن في النسب الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير السادسة إرادة الله به الشر السابعة علامة حب الله للعبد الثامنة تحريم السخط التاسعة ثواب الرضا بالبلاء na'am fihi masail wato a cikin wannan babi akwai masaloli waɗanda za su iya shigowa ƙarƙashin wannan babe game da abin da aka fahimta na ayar da malam ya kawo a cikin baban da kuma maganar alƙama da kuma waɗannan hadisai mas'ala ta farko shine tafsirin ayar da take cikin suratul taghabun wa man yu'min billahi yahdi qalbahu ya gabata a baya mas'ala ta biyu anna hadha min al-imani billahi wato haƙiƙa wato musiba ta faru da bawa kuma ya yi imani da Allah ya yi imani da wannan kaddara to hakan din yana daga cikin imani da Allah lokacin da bawa ya yi imani da Allah ya yi imani da kaddara to lalle alama ce daga cikin alamomin da suke nuni akan cewa ya yi imani da Allah saboda ya san Allah ta'ala shine ya kaddara wannan abin kenan matsala ta uku at-ta'anu fin nasab wato girman yin suka cikin dangantaka ta mutane family gida na mutane ka yi suka a cikin nasaba ta mutum ka ɗako wani kakan baban shi ko kakan kakan shi watakila ma nan da shekara ɗari na wancan iya mutu aka ce ai shi ne tsohon aka ce maka ai kakan baban mamar kakan shi ka gane ku wanda yake baka labari ya ce ai su suka kawo bokanci jiha kaza shi ke da kawai ka ce ai kai asalin ku bokaye ne yanzu na ka shigo musulunci ka da ne aka maka ƙazan lokaci in mutum yana so ya zagi mutum Allah akwai wanda sun iya zagi wanda zagin su in suka maka malam za ga halin rayuwar ka ta gama ba za ka manta wannan zagin ba akwai zagi wanda za a maka wanda ana maka shi daga yanzu ma ka manta da shi amma akwai wanda ya aka maka ko ba sai ka gamu da wanda ya maka shi kawai da kowane lokaci abin a ranka yake arrabi'a mas'ala ta hudu shiddatul wa'idi tsananin narko na azaba fi man daraba hududa wato cikin mutumin da ya doki kunduku kukinsa wa shaqqal juyuba ya tsaga wuyayyika na rigarsa wa da'abi da'awal jahiliyyati yayi ka tobara da irin ka tobara ta lokacin jahiliyya saboda musiba ta faru da shi ashe wannan abin da ya shafi darbul hudud da shakul juyub da wato guda biyun nan su sun shafi lokacin da musiba an ta faru da mutum amma ya zama to ka tsaga wuyar rigarka saboda ya shaƙe ka ne ya shaƙe ka telan ne ya maka maimakon ya maka wuya mai lamba sha biyar kawai sai ya maka sha biyu in ka danne shi to kai kuma har ma karatu ba ka iya yi saboda makogoron ya dan da kyau to he riga ta baka kari ka mata farak kamar ka tsona ba za a ce ba shakkar juyu ba ka shiga ciki wannan narko na azaba ko kuma ɗanka ya maka wani laifi kawai ka kwaɗe shi da mari ɗani ba za ka shiga cikin laisa mina man da rabu da hududa mun gane da kyau sai da inda musiba kuma shine za ka shiga ciki matsala ta biyar alamatu iradatin lahi bi abdihi khaira wato alamar nufin ubangiji subhanahu wata'ala ga bawansa alkhairi wato alamar idan Allah ta'ala yana nufin alkhairi ga bawa shine Allah ta'ala sai ya jarrabe shi a wannan gida na duniya ya gaggauta ya mishi hukuma kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Anas bin Malik sai kuma mas'ala ta shida alamatu iradatillahi bi abdihi sharra wato alamar yanda ake gane wacewa wannan bawan na Allah Allah ta'ala baya nufin alkhairi da shi kaga Allah ta'ala ya buɗa mai komai da komai gane da kyau Allah ta'ala ce falamma nasu ma zikiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisuna idan kaga Allah ta'ala yana yiwa wani wanda yake dan ta'adda ne wani wanda yake mayaudari ne wani wanda yake wato mutumin banza ne kaga Allah ta'ala yana bashi abin da yake so kaga ya hau motar da ya ga dama ya gina gidan da ya ga dama ya yi kaza da yanda ya ga dama kuma ka gane cewa kai wannan mutum kawai ƙarya ce yake dan damfara ne kawai sak amma kuma ka ga yana samun nasara amma kai ga ka mai gaskiyar amma da kyat da ma jakabiyar take hado maka aini amma shi aini kik kik kik sai ka ji ya bugo miliyan guda kai wannan dubin shi da za ta cika kuma kaga kana sawa a rai nan da sati ɗaya dubin shi za ta cika kaga ya kwashe shekara guda wallahi karka damu karka damu haka Allah ya so ka yi haƙuri tunda Allah tabaraka wa ta'ala bai nufin shi da alkhairi ba hakan nan haka za ku tafi da shi kai da jakabiyar shi da miliyan guda kai da jakabiyar shi da miliyan guda kuma an ɗauke shi ne malami kai kuma kai ne almajir in a ganka ma ba in ana zana malamai masu haske ba a zana ka kai amma shi ko aka ce a zano malamai masu haske a gari shine an raƙamul awwal ce kamar irin su malam wane shi kuma ba zancen malam ta ake magana ba yanzu kokarin da ake shi ne ya gyara musulunci ya dawo musulmi ya zama musulmai ma gaba gari ba wai malam ba mun gane da kyau so Allah da ya gyara mana masala ta bakwai alamatu hubbillahi lil abdi alamar san Allah ga bawa wato shine idan Allah subhanahu ta'ala yana son bawa shine Allah ta'ala sai ya jarrabe shi wadala ce wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum sai kuma mas'ala ta takwas haramcin kashin hakuri da hushi akan kaddara ta Allah idan Allah subhanahu ta'ala ya kaddara rayuwarka duk yanda rayuwarka ta kasance ka doke ta da hannu biyu akwai wanda kai ma ka fi shi jin daɗi duk yanda za a faɗi a tashi ka ganka a ƙasa to ka gode wa Allah akwai wanda aka haɗa ka kokowa da shi kafa za ka ba shi amma sai ka kada shi to ka gode wa Allah suka ce kai kullum kawai kai ne ake share fili da kai yan akwai gurin da in ka je ka kai ne shekul islami a can akwai gurin da in ka je kai ne isaka isakan su kaga je karka raka ba akwai wani ina ga tulun gona ke wanda da yawanci din shekara shi yake samun kyauta ta haƙuri a kokowa da ake to shi daga an shigo da kwama kada shi yake to amma in aka kada shi shi kuma kawai he ya tashi da haƙuri yake tashi he ya kama wanda ya kada shi suna fara a huda shi baya hushi to sai zaman to a ƙarshe ana ba da kyauta ta wanda ya fi kowa imani da kaddara to shi ake ba ko shi ne tulukuna ne ko sare sarki mai zamani jina eh yawa matsala ta takwas tsawabin rida bilbala'i wato ladan inda mutum ya yarda da bala'in da Allah ta'ala ya dora mashi ka samu lada mai girma a wajen Allah na'am نعم باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من نعم.
عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه رواه أحمد na'am babu ma ja'a fir riya'i wannan babu zai yi mana bayani dangane da abin da ya zo shi daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzan shi waɗanda suke bayani dangane da haɗarin riya wato riya cuta ce wanda take mai girma wanda ta yi katutu a cikin zukatanmu ta yi katutu a cikin ayyukanmu illa man rahima rabbuka da kuma bayani game da faɗar Ubangiji ta'ala da ya ce, Ƙul, ka faɗa ka ce, Inna ma ana basharun mithlukum, sani dai kaɗai, ni bil'adama ne irinku, ni ɗan adam ne kwatamkacinku, bambanci na da ku, yuha ilayya, ana yi min wahayi zuwa gare ni, ana yin wahayi zuwa gare ni, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana aikowa saƙo zuwa gare ni. lailan naharin sabahan wa masa'an annama ilahukum sani dai kadai abun bautawarku ilahun wahidun abun bautawa ne wanda yake daya ɗayan sarki wanda ba shi da abokin tarayya wato wannan ayar tana nuni akan baiki alaihi salatu wassalamu bil adama ne saboda lokacin da idan mutum ya ce ma'aiki ba mutum ba ne to yana ga ka kaskanta shi Eh, in dai ba za ka ce mai Allah ba ko kuma ba za ka faɗa mai ba dama to duk wani matsayi da za ka ba shi cikin mala'ikai ba mai matsayin ma'aiki to ka ce mai bil'adama ne kuma cikin bil'adama ba iri na ba ba irin ka ba saboda shi ana mai wahayi mu'ayyadun bil wahayi ana mai wahayi annama ilahukum sani dai kadai innama kuma adatu hasrin ce sani dai kadai abun bautawarku ilahun wahidun abun bautawa ne wanda yake daya dayan sarki faman kana yarju liqa'a rabbih ma'aiki alai a Allah subhanahu wata'ala ce dukkan wanda ya kasance yana fatan haduwa da ubangijinsa yana kaunar haduwa da ubangijinsa falyamal amalan salihan wato ya aikata aiki aiki wanda yake nagari idan aka ce al'amulus salihu shine ma kana khalisan sawaban aikin da ya zamanto an yi shi don Allah kuma ya dace da karantarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan shine al'amulus salih an yakuna al'amalu khalisan lillahi sawaban muwafiqan li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai guda biyu cikin al'arba'unan nawawiyya sun kunshi waɗannan abubuwan duk ayyuka ga baki ɗaya za ka ɗora su ne mizani sikeli na auna ayyuka ga baki ɗaya a kansu ne yake hadisin umar ɗan khattab innamal a'malu bin niyyat da kuma hadisin na na aisha radiyallahu anha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wato bangaren abin da ya shafi al'amalu salih shine ma kana khalisan lillahi ko innamal a'malu binniyati saboda niyya a zuci take mun gane da kyau to yin aiki dan Allah shi yasa yin aiki dan Allah abu ne wanda ba za mu iya gano shi ba a kai tsaye zai iya wa mu duka nan mu yi aiki aikin iri ɗaya ne ta fuskar siffa amma kuma ladan kowa ya sha bambam saboda abin da yake cikin zuciya ne wannan Allah in ya tashi ba da lada ba wai zai ga zahirin ba ne a'a yana aiki da zuciya da Allah wannan ya yi don Allah tsantsa wannan ya yi saboda ya ga da jama'a ne shi yasa wannan shi kuma ya yi saboda akwai wani abu da yake buƙatar ya kalata a wajen wani alhaji wancan shi kuma ya yi saboda wata duniya shi da yake so ya gyara kagan Allah ta'ala ya tashi ba da lada ba zai ba da iri ɗaya ba saboda wannan shi khalis ne to sai ya zamanto ladan shi ya zamanto khalis shi wannan ya zamanto ya yi dan alhaji sai ya zamanto ladan shi abin da ya samu daga wajen alhaji ne wancan ya yi saboda wani sai ya zamanto ladan shi don wanda ya yi mun gane da kyau sai kuma na biyu shine al'amulu sali ya zamanto kuma sawaban ya zamanto ya dace da karantarwa ta ma'aiki duk yanda aiki ya kai a bangaren kyau mun gane da kyau duk yanda aiki ya kai akan kayi shi da kyakkyawar niyya amma sai ya zamanto ba karantarwar annabi bane ba za ka samu lada na sisin kobo akai ba mun gane da kyau saboda al'amalu salihu labudda an yakuna khalisan lillahi wa muwafiqan lis-sunnah idza lam yakun al-amalu khalisan lillahi walau kana muwafiqan lis-sunnah falaysa maqbulan li'annaka ra'aita wa idza kana al-amalu khalisan lillahi illa annahu laysa muwafiqan lis-sunnah falaysa maqbulan li'annaka faqadta shartan min shuruti qabuli al-amal mun gane da kyau to shine anan yace fali amal amalan salihah wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ya tabbata daga abu huraira hadithi ne wanda yake marfu'i zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'aiki ya ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ana aghna shuraka'i ani shirk ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce ni ne mafi wadatar abokanan tarayya dangane da abin da aka aikata aka haɗa botar wani da ni a cikinsa man amila amalan ubangiji ta'ala ce dukkan wanda ya aikata wani aiki amalan dinnan ya zo na kira liya ummal qalila wal kafir saboda ya shafi kaɗan da da yawa da na cikin jama'a da na wajen jama'a mun gane da kyau dukkan wanda ya aikata wani aiki ko mun kankantar shi ko mun girman sa ashraka fihi ma'i ghairi sai ya hada wani na tare da shi tare da ni a cikin wannan aikin nashi ya hada wani na tare da ni a cikin wannan aikin da ya aikata na alkhairi Allah ta'ala ce taraktuhu wa shirkahu wato zan bar shi da wannan aikin nashi da ya hada ni da wani a cikinsa shirkahu ma'ana al'amalul ladhi ashraka fihi mai ghairi zan bar shi da wannan aikin da ya hada ni da wani a cikinsa kun gane da kyau Allah ta'ala wadata shi ba irin ta bil adamu bace ya fi kowa wadata kuma baya bukatar komai a wajen kowa mun gane da kyau ibadar mai ibada ba Allah bane yake amfana da ita shi mai ibadar ne yake amfanuwa da ita shi yasa lokacin da bawa ya aikata aiki ko mun girman wannan aiki a ce misali wani bawa ya ɗauki nauyin yan garin nan gabaki ɗayansu ya ce tsawon sati guda zai ciyar rasu mun gane akwai wanda kudin shi zai iya ciyar da yan garin nan gabaki dai tsawon sati guda kai ba sati guda ba shekara guda wala akwai wanda kudin shi ko zai iya ciyar da yan garin nan gabaki ɗayan manya da yara kuma abinci wanda yake mai kyau ba abinci ba irin namu wannan na yakubai abinci mai kyau mai tsafta wanda special ko a gidan wa aka ci wannan abinci an ci abinci zai musu tsawon shekara guda mun gane da kyau ai wannan aiki ne mai girma ko eh to wallahi idan mutum ya yi ba don Allah ba Allah ba zai amsa ba Allah ba zai amsa ba idan mutum ya zo shi ya ɗauke dutse daga kan hanya yana tafiya sai ɗan yi tuntuɓe shi ne ya cutu sai ga dutsen nan ya kamata a ce to ya tsaya a kan shi wannan matsalar kar wani ya zo ya sake buguwa da shi ya ɗauke shi ba wanda ya gan shi da niyya kyakkyawa wallahi sai ya fi samun lada sama da wanda ya ciyar da 'yan garin nan gabaki daya wajen Allah saboda shi Allah ba ruwan shi da aikinka mai yawa ba yawa ba ne yake rudal Allah ko kuma kaɗan a kyau nagarta kwaleti mun gane da kyau tabarakan ladhi bi yadil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan aiki mai kyau ba wa yafi yawan aiki ba wa yafi aiki mai kyau in za ka yi aiki mai kyau ya fi a ce kayi da yawa ka yi kaɗan mai kyau ya fi da yawa ba amfani an gane da kyau shi yasa idan bawa ya haɗa bautar wani da Allah cikin aikinsa din yanda aikin nan ya kai a girma to aikin ya samu dame shi waɗi za a yi da shi amma aiki ko mun ƙanƙantar shi Allah mai amsar kaɗan ne mai godiya a kansa mun gane da kyau wani hadisi muslim ya rawaito shi ya tabbata daga abu sa'id al-khudri Allah ta'ala ya kare yadda da shi hadisi marfu'i zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya fito sai ya ga sahabbai sun yi kasagai ce a nake gani kun yi kasage kuna ta tattauna suka ce muna tattaunawa ne game da dujal idan ya bayyana a gare mu yaya za mu kasance wani irin mataki za mu ɗauka kafin ya bayyana a gare mu Allah ce ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min masihid dajjal shin kuna so in ba ku labari da abin da shine nafi tsorace muku shi sama da dujal abinda ni a wajena na fi jiye muku tsoron shi sama da dujal idan ya bayyana a gare ku ƙwalu bala ya rasulallah suka ce ya ma'aikin Allah ka ba mu labarin abin da kai ka fi jiye mana tsoron faɗawa kan shi sama da sharrin dujal ƙwala a shirkul khafiyu ma'aiki ya ce shirka wanda cike ɓoyayya saboda shirka kashi biyu ce akwai a shirkul jaliyu akwai ashirkul khafiyu boyayye shirka saboda shirka wanda take mabayyana irin mutum ya rantse da wani Allah kaga wannan shirka ne ko man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka mutum ya rantse da wani Allah wannan shirka ne to amma wannan a bayyana take zaka cewa mutum kai shirka amma shirka ɗayan biyu ce ima ta koma ashirkul asghar ko ashirkul akbar wala gudan niyyar shi wanda ya rantsu wannan za a kalla to amma a shirkul khafiyu ta yadda ni ba na ganewa kai ba za ka gane ba shi ba zai gane ba wani lokacin a shirkul khafiyu ba wai sai a riya ba sai a babban aiki take bayyana ba a ƙaramin aiki ma riya tana iya shiga zala ce shine ya kumur rajul mutum ya tashi fa yusalli ya yi sallah fa yuzayyinu salatahu ya kyautata wannan sallah tashi ya yi karatu ɗaiɗai dalla dalla fatiha bayan ya gama fatiha da in shi kadai ne zai salla fatiha idza jaa fatiha quliya quliya ba karanta quliya fatiha idza jaa fatiha wal asri fatiha inna adaina wani lokacin qul huwallahu to amma yanzu ya shigo masallaci ya ga wancan a can ya ga wancan a can ya ga wancan a gefe kuma ana mashi kallon kamar wani yarba yarba ne yarbo yarbo ne yake so nuna mutane ai shi baya wuce izu 40 kawai na ga al-maghdubi alaihi wal dhalin innama sabilu ala da suke dago a kan suke kallon shi kai karatu ne na kaga daga nan kuma ai su cire cikin layin ya rabu mun gane da kyau da ba ruwan shi da wani tartili iya zo yana sallah hadar din ma wataran sai yayi hadiri da kari da kari yake tura shi to amma kaje na in kaji gunda tana hawa tana sauka to kaga wannan zayyana salatun in yayi ruku'u da in yayi ruku'u iya abin da yake yi in shi daga shi sai Allah ne tasbihi biyu tasbihi da amma yanzu a cikin jama'a sai tasbihi sama da 15 yana kai kaji ba su tsora Allah kaji ba su tsora Allah to kaga wannan zayyana salatu lima yara min nadari rajulin kenan da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to wannan mutumin fa zayyinu salatahu ya gyara sallar shi ya kyautata ta lima yara saboda abin da yake gani min nazari rajulin ilaihi na kallon wani zuwa gare shi saboda yana ganin cewa wannan sallah da yake yi akwai waɗanda suke kallon shi akwai waɗanda suke sibir din shi suke sibir din shi akwai wanda idan ya shiri za su yi magana akan shi la'alla za su ce in dai kana so ka ga sallah mai kyau garanti wanda ba shakka a kanta wannan irin sallar sahabbai ce kaje gurin malam wani ashe shi kuma a gida ba irin ta yake ba a gida in kaga sallar shi raka'a biyu ta masallaci ta fi raka'a goma ta gida tashi kaga wani iriya tashi ta yawa mun gane da kyau a gida da ka gan shi kaga mutumin banza amma a titi da ka gan shi ka ga mutumin kirki to wannan kada ya tunanin cewa zai yaudari Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da yake cikin zukata na bayi tamkar abin da ya san abubuwan da suke aikatawa na a fili karara da haka mazahar baya rudal Allah mun gane da kyau mazahar wannan yana rudal mutane ne na'am wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi na'am na'am
فيه مسائل الأولى تفسير آية الكهف الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء السادسة أنه فسر ذلك بأن المرء يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه na'am fi masail wato a cikin wannan babe akwai mas'aloli wanda za su za mu iya fahimtar su a ƙarƙashin waɗannan hadisai wanda malam ya shigo mana da su da kuma ayar da malam ya shigo mana da ita a cikin baban al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatul kahfi tafsirin ayar da ta zo ta cikin suratul kahfi wanda malam ya shigo da ita a wannan babe قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الثانية مسألة تبيو الأمر العظيم wato al'amari wanda yake mai girma fi raddil amali salihi cikin watsar da aiki wanda yake nagari Allah tabaraka wa ta'ala yi watsi da shi yake amsar shi idza dakhalahu shay'un li ghayri idan dai wani abu ya shige shi wanda an aikata wannan abun ne ba don Allah ba aiki na gari din yanda yake da kyau aiki din yanda yake da kyau in dai aka yi shi ba don Allah ba to Allah ta'ala baya amsa al-thalitha mas'ala ta uku zikiru sababil mujibi lidhalik wato ambatan sababin da yake wajibta yin watsi da aikin da aka hada wani da Allah a cikinsa wa huwa kamalul ghina shine cikar wadata ta Allah da ya ce ana agnar shuraka'i an shirki. Arrabi'a, matsala ta hudu, anna minal asbabi, wato haƙiƙa yana daga cikin sabubban da yake sawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya amsar aikin da aka yi shi da riya, annahu ta'ala khairu shuraka'i. Haƙiƙa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne mafi alkhairin abokanan tarayya ga baki ɗaya. duk wani wanda aka yi aiki don shi aka haɗa shi da Allah to Allah ya fi shi wadata kowane ne wannan wana. Alhamisa, matsala ta biyar, haufin nabi sallallahu Alaihi wasallama ala ashabihi minar riya'i. Wato yadda ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya jiye wa sahabban shi tsoron riya. Yadda ma'aiki Alaihi salatu wasalam yake jiye wa sahabban shi tsoron yin riya. kaga faman ba adahum min babi aula waɗanda suke wanda ba sahabbai ba ajiye musu tsoron riya yafi yafi hatsari sama da a ce gashi wannan sahabi ne fi ahadin nubuwa zamanin da yafi kowane zamani nagarta amma ma'aiki yana jiye wa yana jiye wa sahabban shi tsoron riya to ina kuma wanda ba a zamanin annabta ba yake ina wanda tsakankanin shi da zamanin annabta karni sama da goma a ramin babi aula. Asadisa, matsala ta shida, annahu fassara zalika haƙiƙa ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya fassara wannan riyal bi annal mar'a yusalli lillahi shine haƙiƙa mutum yana yin sallah dan Allah lakin yuzayyinuha sai dai yana gyara wannan sallah tashi yayi mata ado lima yara min nazari rajulin wato saboda abin da yake gani na idan wani daga cikin bayi yana kallo zuwa gare shi na wani daga cikin bayi yana kallon shi ya ce to wannan ho in na ce ho ba na tsaya ba in kyauta da sallar nan tawa zai ce nima irin awamu ne bari in tsaya in dan jajjara ta da sauransu in mata kwaskwari ma na ga sai mu kwana anan ku abin da muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am